أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau alhamis sha biyar da watan zulhijja shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da sha hudu da watan bakwai shekara ta 2022 miladiya za mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine a sunan al'imamu darimi wanda wannan shine darasinmu na 24 kuma shine darasi na ƙarshe akan muƙaddima da muke buƙatar karantawa a wannan littafi abin da muke bukata dama karanta a cikin wannan littafi mai albarka ita ce mukaddima sai mu maida shi hura ba wai don mun kare da shi ba wata rana zan mu koma gare shi mu bukace shi amma yanzu dai mukaddima don abin da ta shafa ya shahi kamar tsari daidai na ta'alimi karantar da ɗalibin ilimi a hadisance da asar na magabata zaburar da shi akan ilimi da kiyaye ilimin da Allah ya bashi da kyautata niyya da duka abubuwan da suka shafi wannan muqaddimar darimi da muqaddimar sunan ibn majah haka suke suka yi wannan muqaddima don zaburar da dalibi akan kyautata niyya da kuma ya samu abin da yake nema ai zan mu tashi hadisi na 648 hadisi na 648 al-imam darimi Allah mashi rahama cikin wani babi ne ma ina ga sunan baban babun fi izamul ilm baban da ke bayanin girmama ilimi ya ce akhbarana usman al-basri an abdulaziz ibn muslim al-qaslami an ba'ana zaid al-ammi an ba'ad al-fuqaha daga wasu daga cikin malamai annahu qala yake cewa ya sahibal ilmi ya kai dalibin ilmi ma'abucin ilmi e imar bi ilmika kai aiki da iliminka wa a'adi fadla malika ka bada sauran dukiyarka rara na dukiyarka wanda abinda ka biya bukatunka wanda ya saura kuma kama addinin ka hidima a zamanin da ya gabata haka ne malamai an san su da infaki a cikin addini ba wai su zamana ba suna ta neman a ba su a su suke ciyatarwa cikin abin da Allah maɗaukin sarki ya ba su duk wanda ya san tarihin ibn al-mubarak ya san yadda yake Allah mushi rahama ya kasance a wancan lokaci ne Allah ya kawo su an kimanta ilimi an darajata ilimi a zamanin su duk wanda ya littahi daidai girman littahin halifa zai ba shi zinari daidai gwargwadon wannan abu wannan gashi darumi ne kilan shi aka aza kilo nawa zai to daidai kilan kaza za a baka na zinari to wannan mun ga girman su kasancewar su busu ci da abin da suka karantar in suka yi kai zama na sai da amsa suke su ciyatar da shi a cikin tafarkin Allah to ibnul mubarak haka nan yake gashi yana kasuwanci mai hali ne hali na fitar hankali amma gabaki ɗaya duka babu abin da ya sha mishi kai cikin ɗaliban ilimi yake abin nan ya zo ya zamanar da su bai ya bukata su tafi ko dai ka zo ka ce ɗalibin ilimi ne to ya ɗau nauyinka da gidanka da yaranka da komi bai ya bukatar ko ruwan sha ka je ka ɗauko ma kanka ka zamna shi zai ciyar da kai kuma shi zai baka ilimin ya ciyar da kai kuma ya baka ilimin to wannan shi ne ilimi mai albarka mai amfani ya ce wahabis fadala min kaulika amma kuma rara saura na magana kaka kame shi ma'ana kaka zama mai yawan ɗumi mara amfani ya ce illa bi shay'in min alhadisi yanfa'uka inda rabbik sai dai da zancen da zai amfani ka wajen ubangiji ya sahibal ilmi ya kai dalibin ilmi innal ladzi alimta abinda ka san shi sun malamta amal bihi wanda kuma baka aiki da shi ba qadiun hujjataka yanke maka hujja ne zai wa ma'azratuka inda rabbik idza laqitahu kuma yanke maka hamzari ne ga ubangijinka idan ka gamu da shi ya ce ya sahibal ilmi ya kai ɗalibin ilmi in lallazi umarta bihi min ta'atillah abinda aka umarci ka na biyayyar Allah la yashghuluka amma nuhita anhu min ma'asiyatillah zai shagaltar da kai gami da abinda aka hana ka gami na saba ma Allah duk wanda ya kasance ɗalibi ne na ilimi abinda ke gaban shi ma na karatu da karantarwa ba zai bar shi ma zuwa gidan rawa ko da ta halitta ma zuwa gidan rawa wani kaɗe-kaɗe don saboda amfaninsu ko da sun halitta wannan abubuwan da suke gaban shi sun wuce baya da wancan lokacin balle ma haramun ne ya sahibal ilmi ya kai ma abucin ilmi la takunan na kauyen fi amali gairi kada ka zama mai karhi ne wajen aikin waninka da ifan fi amali nafsik mai rauni wajen aikin kanka ya sahibal ilmi ya kai ma abucin ilmi la shiga launukan lazi da gairika an lazi laka kada wani abin da ke na waninka ne ya shagaltar da kai game da abin da ke naka ne ya sahibal ilmi ya kai ma'abucin ilimi azimul ulama ka girmama malamai wa zahimhum kai matsatseniya da su kai ta shiga duk inda suke ma'ana wastami minhum ka saurari ilimin da ke tare da su wa da'amuna za'atahum ka bar jayayya da rikici da su ya sahibal ilmi kamar yadda mun gani a ta'alimi duka wannan nasihohin yana yin su babu ya yake kulla a kansu ya ce azumin ulama ili ilimin ka girma malamai don saboda ilimin su ba don saboda su gangar jikin su ba wasa girul jahalu li jahalihim ka kaskantar da jahilai don jahilcin su wala tubaidhum kada kai nesa da su wa qarribhum ka kusanto da su ma'ana ba ka rika ganin cewa ba nisan ta su zakai a'a ka kusance su ka karantar da su wa alimhu ka karantar da su ya sahibal ilmi ya kai ma abucin ilimi la tuhaddis bi hadisin fi majlis kada ka bada hadisi a cikin wani majalisi hata ta fahimu har sai ka fahimce shi kakka zo kana ba mutane abin da kai ma baka fahimce shi ba sai ka kware su ka kwari kanka yace wala tujibu amran fi qawlihi wala tujibu mar'an kada ka amsa ma wani mutum fi qawlihi cikin magana shi hatta ta alamu ma ƙara raka sai ka san abin da ya gaya maka wani ya tambaye ka kan wata matsala ka tsaya da kyau ka fahimci me yake nihi kakka ba shi wata amsa daban dan jahili ba zai fahimci ba cewa amsan nan da ka ba shi ba tashi ba ce sai ta maka wata tambaya wadda in kai baka fahimce ta ba sai ka ba shi ita a baibai kuma in yi cewa zai malam wani ma akan wannan matsala cha mini yayi kaza shi kuma tambaye ce bai tsaya maka ita yadda ka fahimce ta ba kenan ka bincike shi ka fahimci me yake ne ya sahibal ilmi ya kai ma abucin ilmi la tagtarra billah kada ka rudu da Allah wala tagtarra bin nas kada ka rudu da mutane ruduwa da Allah ka rika ganin cewa kai na gari ne ka gama da wannan kawai da ka mutu sai aljanna ku ne na Allah kuma kada ka rudu da mutane da girmama wasu da wani ganin cewa su je maka malami fa innal girrata billahi tarku amrihi dan saboda kishi ga Allah shine barin umarnin shi wal girratu bin nas ittiba ahwaihim kuma ruduwa da mutane kai nake so ruduwa da Allah shine barin umarnin shi ruduwa da mutane kuma shine biyayya ga san zuciyarsu wal hazru min Allah da da tsayawan gakin kiyayewa gami da Allah ma hazzaraka min nafsihi gami da abin da ya hatsanar da kai kan shi wa hazikumullahu nafsa wa hazar minan nasi fitnatuhum ka nisanci ka kiyaye fitinar mutane ya sahibal ilmi ya kai ma abucin ilimi innahu la yakmadu daw'un nahari illa bi shams ka sani cewa hasken wuni bai haduwa sai bai cika sai rana ta hutu kazalika la takmalu hikima illa bi da'atillah ma'ana aka samu wani mai lillimi duk da rana ce amma wunin ba zai haske ba tarai kamar yadda kamata to haka nan yace la takmalu hikima hikima ba ta haduwa illa bi da'atillah sai da biyayyar Allah ya sahibal ilmi ya kai ɗalibin ilimi innahu la yasluhu zara illa bil ma'i wat turab shibka bata yiwa bata gyaruwa sai da ruwa da ƙasa kazalika la yasluhu al iman hakanan imani bai gyaruwa illa bil ilmi wal amal sai da ilimi da aiki ya sahibal ilmi ya kai ma'abucin ilimi kullu musafir mutazawwid duk dan bulaguro guzuri yake ba wanda zai tashi tahiyar kafa ko tahiyar raƙumi daga nan zuwa tahiyar wuni guda ya tashi ta babu ko ruwa babu abinci ba abin sha ya ce wai sai jiru iza hataji ila zadi kuma zai samu lokacin da ya buƙaci gujirin su ma tazawwada abin da ya guzirin yana buƙata zai samu wa kazalika sayajid kullu amilin iza ma hataji ila amalihi fil akhirah hakanan duk wani mai aiki gobe kiyama zai buƙaci ayyukan shi ma amila fid duniya abin nan da ya aikata a duniya ya sahibal ilmi ya kai ma abucin ilimi iza arada Allahu an ya kuddaka ala ibadihi ay ala ibadatihi idan Allah yake yana so ya zaburar da kai akan ibada shi fa'alam ka sani annahu innama arada an yubayyana laka karamatahu alayk ka sani cewa yana so ya nuna maka ne karamcin da ya maka da girmamawa da ya maka fala tahulanna ila ghairihi kada ka maida ta zuwa ga wani shi Allah madaukin sarki ilimin da ya baka yake zaburar da kai ka tashi ka karantar da wasu ka nemi lada da shi ka nemi aljanna da shi ka san cewa karamci ne yan maka kada ka bari ka ce wasu zassi fatar ji min karamatihi ila hawa ne sai karamcin nashi ya koma wulakantuwa ya sahibar ilmi ya kai ma'abucin ilimi innaka in tanqalul hijara wal hadid cewa kai ka ciratar da dutsi da karhi ahawanu alayka min an tuhaddisa man la yaqilu hadisak ya hiye maka sauƙi gami da ka ba da hadisinka ga wanda bai fahimta hadisinka ilimi ka zo ka rika ba ma wani wanda bai san abin da ake nihi ba bai sha mishi kai ba to kamar kana ƙoƙarin ka ce ka ciratar da ƙaton dutse ne daga gurin shi wanda bai yiwuwa wa masalul ladzi yuhaddisu man la ya'qilu hadisahu misalin wanda ke bada hadisin shi ga wanda bai ya fahimta hadisin ka masalin lazi yunadil mayyit kamar misalin mai kiran matacce ne wa ya ka'ul ma'idati li ahlil qubur ya da'u yana ɗauko abinci kaɓakin abinci yana azama 'yan makabarta ya ɗau abinci mai kyau da farfesu da kaji da wannan ya kai su ya aza makabarta ya ce kyauta ya kama su kaga ba amfanin da zai yi to haka nan mai cewa ya ɗauki ilimi ya bada shi can baya mun gani cewa afatil ilmu an nisyanu idatu an tuhaddisu wuli gairi ahalihi to zartar da ilimi shine ka bada shi ga wanda ba masu shi ba babe na 57 na ƙarshe cikin muqaddima al-imam darimi Allah mishi rahama yake cewa babu risalatu abbad ibn abbad al-khawas shami baban da ke bayanin risala later ta abbad ibn abbad al-khawas ash-shami na garin sham hadisi na 649 al-imam yake cewa akhbarana abdul malik wannan risala ta shi dan saboda kimanta da wa'azin da take kumshe kowa ya saurare ta da hankali sosai mutum zai karu da ita nasihohi ne da abun nan abdulmalik bin suleiman abu abdurrahman al-antaqiyan abbad bin abbad al-khawas shami abi utuba kala yake cewa amma ba'ad amma bayan haka aikilu yayi ta ne zuwa ga wasu ƴan uwan shi ku hankalta wal aqalu ni'ima hankali ni'ima ce farubba zai akalin karshi gila qalbuhu bi ta'ammuq fi ma huwa alaihi darar sau da yawa ma'abucin hankali sai a shagartar da shi gami da zurfafawa akan abin da cutarwa ne a gare shi an lintifa'i bima ya hataju ilaihi gami da amfanuwa ga abin da yake bukata a gare shi yace hatta sara an zalika sahiyan har ya zama na ya manta gami da wannan misalin da zan baku a nan gurin littattafai da muke karantawa a makarantun zaure su mukama su ishiriniya da sauransu da su shu'ara'ul jahiliya wanda ba tsace ma a ciki da kayan banza da su zancen su wannan diwan na majanunin laila duk littattafai ne wanda ake sa a karatun zaure ana karantar su da su karfafa maka luga ka fahimci qur'ani ka fahimci hadisi to sai ya zamana a wasu guraren an maida su kama su ne ma ibada an manta mutum ya karance su ya san su sama da bai cike da baiwa abin da bai sani ba amma kuma a hadisin ko qur'ani ka je shi shuru me yasa dan saboda su ya bata lokacin shi a banza wanda kuma amfanin su babu wani amfanin da zai mishi matukar bai karanci wa'ancan abubuwan da suke su ne ake makasudin ba makasudin su kama maka a wajen kara fahimtar wa'annan to ka yi ta kokarin kai da kake bulaguro dan saboda zuwa gari kaza ka bata lokacin gabaki ɗayan shi akan wanke mota da gyara ta da sa mata kaza da himata ado har lokacin ya wuce kana ta wannan to shine misalin wannan abun yace wa min fadli aqalil mar'i na daga cikin farala hankalin mutum tarkon nazari fi ma la nazari fihi barin duba ga abin da ba a duba a kan shi hatta la ya kuna fadul aqalihi wa balan alaiha sai yadda farara hankalin shi kada ya zama na musiba ne a kan shi fi tarki munafasata man huwa fil a'mali salihah cikin dunahu cikin barin munafasa da rigai rigai tserere a cikin aikin alkhairi ga wanda ke kasa da shi ne gashi Allah madaukin sarki ya baka ilimi ya baka kima ya baka daraja ka san komai to amma kuma sai ka shagalta da ta kokarin haɗa karatun da ruɗuwa akan cewa kai malami ne ba sai ka yi wannan ayyukan ba wani mai ɗan ƙaramin karatu wanda hadari da ishmawun iya ya kiyaye akan azumin litinin da alhamis ya kiyaye akan ibadodi ya kiyaye akan kiyamun laili kai kuma kana ganin cewa gashi a gabanka yana yi amma kuma kai kuma ba ruwanka kana ganin cewa kai ka riga ka abin da ko wani mahardaci yake cewa duk wanda ya gani in ya ga wani yana ta kiyaye azumin abin nan azumin litinin da alhamis da wannan sai ya ce amma ba mahardaci ba ne ko sai a ce mishi eh sai ya ce yauwa idan ma ya sani in dai mahardaci ne ai ganin shi kamar su qur'anin nan kawai ya musu sun sha kawai musu bukatar wani abu yace aurajulun shigila qalbuhu bi bid'a ko kuma mutulan da aka shagaltar da zuciyar shi da bid'a kalla da fi hadinahu wanda ya rata yadda addinin shi a ciki rijalan duna ashabi rasulullah wasu mazaje wanda ba sahabban annabi sallallahu alaihi ba wanda za a yi koyi da su sune sahabban annabi ba wasu wanda suka zo baya ba a wiktafa bi ra'ayi fi ma la yara huda illa fiha ko kuma ya wadata da ra'ayin shi yana ganin babu shari'a sai cikin ra'ayin shi wala yara dalalata illa bi tarkiha ya rika ganin bata kawai yana cikin barin ra'ayin shi ya za'amu annahu akhadha min alquran yana zatan cewa ya amshi wannan daga qur'ani wa huwa yad'u ila firaqil qur'an shi ko bai sani ba yana kira ne zuwa ga arabu da qur'ani afama kana lil qur'ani hamalatan qablahu shin al qur'ani bayyada mahardata kahin shi wa qabla ashabihi amaruna bi hukmihi kahin shi ba qur'ani bai masu shi wanda suna karatu da hukunci hukuncen shi wa yu'minuna bi mutashabihi muhkamihi kai suna aiki da muhkamkin shi kuma suna imani da mutashabihi kin shi shin babu a gabanin shi shi yasa a cikin Qur'ani da hadisan Annabi duka abin da ake so kai kokarin fahimtar su da zakai akan fahimtar magabata sahabban Annabi da wanda suka biyo bayan su tabi'ai da atba'u tabi'in da su malik da sauransu abin da suka fahimta ba abin da kai ka fahimta ba kwalwarka wasu abubuwan ba za ta fahimto su ba wa kanu minhu ala manarin liwadhil liwadhi dari sun kasance suna busa wata hasumiya ta bayyana gaskiya wa kana alqur'ani imama rasulullah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani shine jagoran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam imaman li ashabihi annabi ya kasance shugaba ne na sahabban shi wa kana ashabuhu a'imma sahabban shi sun kasance shugabanni ne liman ba'adhum ga wanda ya zo bayan su rijalun ma'arufuna mutane ne sanannu mansubuna fil buldan wanda an nasaba su zuwa ga gari ruwa sahabi wani a gari kaza yake sahabi wani a gari kaza yake mutafiquna fi raddi ala ashabil ahwa sun yi ittifaqi akan raddi ga yan san zuciya ma amma kana bainahum min al-ikhtilaf duk da tsakanin su ma akwai sabani a cikin sabanin sahabbai daga cikin masala ta fiqhu wannan ya saba ma wannan wannan ya saba ma wannan amma kuma wajen yakar wanda suke sun saba ma manhaji na annabi sallallahu alaihi wasallam kansu daya yace wa takassa'a ashabul ahwa ya ce ashabul ahwa ma'abucin son zuciya ta kasa suna yin ɗimuwa bi ra'ayihim da ra'ayinsu fi subulin muktalifa cikin hanyoyi wanda suke kala-kala ya ce ja'iratin anil kasidi tasakka'a ba tasakka'a shine dimuwa dimauciya yace mufaraqatil lisiratil mustaqim ya saba ma hanya ta gaskiya madaidaiciya fatawahamu bihim adilla'uhum masu masu nuna nunin su suka yi wahami fi mahamihi mudilla cikin abu mafi mahimmanci cikin mas'uliyar su suka batar da su fa am'anu fiha muta'assifina fi tihim fa am'anu sai suka kyautata fiha a cikin ta muta'assifina suna masu takallufi azama kansu fi tihim a cikin dimuwarsu zaka gani duka khawarij mu'tazila jahamiyya dukkan su wasu abubuwan ko wanda cikin su suke ganin cewa aikin sabo kahurci ne ko mun kananta shi mutum ya zama kahuri kuma har abada zai shiga wuta to wannan me ya kawo wannan takallufi azama kai abinda ba haka ba da fahimtar nassi da gurguwa fahimta kullama ahala salahum shaytanu bid'a fi dalalatihim duk lokacin da shaydan ya kirkiro musu wata bid'a cikin batan su in taqalu minha ila ghayriha sai su cira ta zuwa ga wata li'annahum lam yadlubu asara sabiqin dan su nemi asar bana magabata sune sahabbai walam yaktadu bil muhajirin bisi koyi da muhajirai ba mutanen Madina sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad zikira an Umar an ambato daga Umar annahu qala li Ziyad yana ce ma Ziyad hal tadri ma yahdumul islam ka san me ke rushe musulunci yace zallatu alim tuntuban malami wajdalu munafiqin bil qur'an da jayayya ta munafiki da qur'ani wa ayimmatun mudillun da shugabannu masu batarwa ittaqullaha ku ji tsoron Allah ma hadasa fi qurra'ikum da abin da aka kirkiro cikin makarantanku wa ahlu masajidikum min al-giba da ma'abuta masallatanku na giba da anamimanci wal mashay bainan nasi bi wajhain da tahiya tsakanin mutane da huska biyu wa lisanain da harshe biyu wa qad zikira an ambata anna man kana za wajhain fi dunya duk wanda ke da huska biyu a duniya ya zo ma mutun da huska lahiyayya cewa ina tare da kai ai kaza kaza kuma ya koma hura ya zage shi yace kana za wajhain fi nar to gobe kiyama huska biyu za a mishi ta wuta dan lumkin azaba ya ce yalƙaka sahibir giba ma abucin giba zai gamu da kai faigatabu inda ka manya ra'an naka tuhibbu gibatuhu sai yayi cin naman wanda kana ganin kana son a ci naman shi in ya zo ya ka maka cin naman makiyinka ai wannan nan kaza kaza kaza ne ka biya mishi kuitai ya ce wai khalifuka ila sahibika kuma ya saba maka zuwa ga abokinka fayatihi an ka bi mislihi ya je wajen abokinka shi ma ya je mishi da irin shi ma'ana wancan makiyin shi ma ya je ya gaya mishi yadda ya gaya maka fa'iza huwa ƙara asaba inda kullu wahidun minkum hajatahu sai zaman ya samu bukatar shi a wajen kowa daga cikin ku shine cin naman wani wa khafiya ala kullu wahidun minkum ma utiya min inda sahibihi kuma ya boyi ga kowa cikin ku abin da ya zo da shi daga wajen abokin shi ya zo wajen makiyinka yayi zancen ka ya je wajen ka yayi zancen makiyinka kai baka san ba cewa huska biyu ce to shine misalin min huska biyu yace huduruhu inda man hadarahu hudural ikhwan halarta shi in ya halarto ma wani halarta ce ta ‘yan uwa, ya ce wa gaibatuhu amman gaba anhu gaibatu la'ada, fakewa shi in ya ɓace a bayanka to kuma ya kasance ɓace fakewa ce ta maƙiya. Man hadara minhum kana lahu asara duk wanda ya halarto a gare su yana iya ma zaɓin kanshi a kanshi zai iya ma nuna cewa dan mutunta ka da girmama ka wani bismillah ta ga kujera zamana da girmama ka da mutunta ka amma kuma in je wajen makiyinka sai ya zazzage shi yace wa man gaba minhum lam takul lahu hurma kuma duk wanda ya bace bayyananta kuma bai da kima bai da daraja wajen shi wannan ba dabi'a bace ta musulmi ya zamana huskar da ka zo ma mutun yana nan ita ce in bayanan kake tare da shi yaftun man hadarahu bi tazkiya ya fitinu wanda ya halatto shi da tazkiya da tsarkakewa ai wani ba kamar ku ne mutanen kirki amma kuma da ya gusa sai ya zazzage shi yace wa gitaba man gaba anhu bil giba kuma sai ya rika cin naman wanda bai yanan daga cikin su fa ya li ibadillah yace ya ku bayin Allah amma fil qaumi min rashid shin cikin mutane babu wani mai shirye suwa wala muslihun bihi yaqma'u haza am makiratihi babu wani mai gyara da zai karya wannan mutuna akan makircin shi wa yurduhu an irdi akhihi almuslim ya hana shi gami da cin mutuncin dan uwan shi musulmi bal arafa hawahum fi ma mashabihi ilaihim yace bari ya san san zuciyarsa cikin abin da ke yake tahiya tsakanin su fastam kana minhum wa amkanu min hajatihi ya tabbata da gare su su ma suka tabbatar da shi gami da bukatarsu ka sakin mushi huska ka sakin mushi rai ka faɗin mushi duk asrar ɗinka fa akala bi dinihi ma adiyanihim ya ci da addinin shi tare da addinin su yace fallaha Allah ku kiyaye Allah ku kiyaye Allah zummu zubbu ku ba da kariya an hurama ayanikum gami da alhurma ya kawunanku alhurma yan uwanku musulmi wa kufu alsinatukum anum ku kame halsunan ku daga gare su illa min khairin sai daga alkhairi wa nasihullah fi ummatikum ku yi nasiha ga Allah cikin al'ummaku kuma amalance su kyakkyawar mu'amala iz kuntum hamalatul kitabu wa sunna ku ne ma'abuta daukan littafin Allah da sunnar ma'aiki fa innal kitabu la yunqu hatta yandiqu bihi littafi bai magana sai an yi magana da shi da har da cewa qur'anin da kai da hadisan da ka har da ce sai ka faɗa wani zai fa'idantu wa inna sunnata la ta'malu hatta yu'malu biha sunna ba ita ke aiki ba sai an yi aiki da ita fama ya ta'al fama ta ya ta'allamu jahilu idza sakata al-alim yaushe ne jahili zai karanta idan malami yayi shiru ya kyale da ilimin shi falam yunkir ma zahara bai yi inkarin abin da aka bayyana ba walam ya amur bima turika bai yi umarni ba da abin da aka bari na dokar Allah wa qad akhadha Allahu mithaqal ladzina utul kitab Allah ya ɗauki alƙawalin Yahudawa da ahlul kitab gaba ɗaya la tubayyinunahu lin nasu ku bayyana shi ga mutane wala taktumunahu kada ku bata shi ittaqullaha ku ji tsoron Allah fa innakum fi zamanin ku kuna cikin wani zamani raqqa fihi alwara wanda tsantsani yayi kadan a cikin shi wa ƙalla fihi khushu tsoron Allah ya yi kaɗan wa hamalal ilmu mufsidu masu ɓata ilimi su suke ɗauke da shi wannan kamar da zamanin mu yake ya ce fa habbu an yi urafu bi hamlihi suna so a san su da ɗaukan ilimin nan kawai ba da aiki ba kowa gurin shi kawai a ce wani makaranci ne wani mai ilimi ne amma kuma wajen aiki bata sha mishi kai ba wa karihu an yi urafu bi ida'ati kuma suna kin a san cewa suna tozarta ilimi fa nada fihi bil hawa sai suke ta furici da san zuciya lamma arkhalu fihi min al-khata yace abinda suka sa a cikin na kuskure wa harraful kalima amma taraku min al-haq sun juya kalmomi gami da abinda suka bari na gaskiya ila ma amilu bihi min batilin zuwa ga abinda suka aikata na banna ga abinda nasi ya nuna to dan shi bai aiki da abin ya bashi wuya sai ya kauce ya faɗi abin da ke ba shi ba yace fa zunubuhum zunubun la yastaghfir la yastaghfar minha zunubun su zunubi ne wanda ba a iya tuba gare shi wa taqsirihim taqsirun la yutarafu bihi taqsirun su taqsiri ne wanda ba a iya yin ikrari da shi kaifa ya hata lil mustadil lil mustarshir idza kana dalilu ha'iran yaya wanda ke neman shiriya yake nema a mishi hanya zai shiri idan ya kasance mai nuna mishi hanyar dimautacce ne idan malamai sun dimauce jahilai kuma me zai sa su fahimci gaskiya yace ahabbu duniya sun so duniya wa karihu manzilata ahliha kuma sun ki matsayin masu neman ta suna son neman duniya suna so su yi gidaje da motoci a rika nuna su ta wajen hali amma kuma ba su so su hito kiri-kiri gaban kowa su ta kasuwa yadda kowa yake nema ya ce fashara kuhun fil aishi suka yi taranya da su cikin rayuwa wa zaya luhun bil a magana kuma suka kauce musu suka koma gehe wa dafa bil qawli an anfusihim da magana suke ta ba kansu kariya an yun sabu ila amalihim a nasaba su zuwa ga aikinsu da magana su baka ce ba wane ne ke aikin wannan falam ya tabarra'u mimma an tafu minhu basu kubuta ba daga abin da suka kauce kansu daga shi walam yadkhulu fi ma nasabu ilaihi anfusihim yace kuma basu shiga ba cikin abin da suka nasaba kansu ciki li anna al-amil bil haqq dan mai aiki da gaskiya mutakallimun magana ne wa in sakata koda ya kyale koda mutun ya kyale bai cewa komai aiki da gaskiya da yake shi kanshi shiryar da mutane shiryar da al'umma ne mutun ya rika kiyayewa da aikin shi a matsayin shi na dalibi a matsayin shi na malami to wannan da awa ce wadda ta hi wanda wani zai zo ya taɓaɓatu kuma aikin ba haka nan ba ne wa qad zikira haqiqa an ambata anna Allah ta'ala ya qulu Allah madaukin sarki yana cewa inni lasta kullu kalamul hakimu ataqabbal ku sani ba magana duk wani mai hikima nake amsa ba batta rudar da ni walakin ni anzuru ila hammihi wa hawa ina duba zuwa ga himma shi da san zuci abinda zuciya shi ke so fa in kana hammuhu wa hawa huli idan himma shi da san zuciya shi ni yake so yace ja'altu samtuhu hamdan sai in sa shurukin shi ma godiya ta ce wa ƙarar nutsuwa ne wa illa mai takallam ko da bai yi magana ba wa ƙala Allah ta'ala Allah yana cewa masalul lazina humilu taurata misalin wanda aka ba ma aiki da attaura sannan ba su ɗauke ta ba kamar misalin jaki ne kwashe da tili-tili na littattafai kutuban shine littattafai asfar jam'u sifir khuzu ma atainakum bi quwwa Allah ya ce musu ku riki abin da muka baku da ƙarhi ƙala sai ce al'amalu bima fihi shine aiki da abin da ke cikin shi walam taktafu wala taktafu mina sunna kada ku kada kada ku takaita da sunna binti haliha da da'awa bil qawli ta magana dunal amali biha da banda aiki da ita dan hada kawai ka rika cewa ni ahlu sunna ne ni ahlu sunna ne da hada ta bakin kada ka wadata da ita kuma babu aiki yace fa inna intihala sunna dunal amali biha dan saboda da'awar sunna ba tare da aiki da ita kazbun bil qawli ma idaatul ilm ƙarya ce da magana kuma bayan ilimi ka tozarta shi wala ta'ibu bil bada'i tazayyunan bi aibiha kada ku rika aibata bid'a dan saboda kawai kawa da aibata ta fa inna fasada ahlul bid'a laysa bi za'irin fi salahihim dan baci na yan bid'a bai yi kadaduwa ba a cikin ingantuwar su kai ta bata ta da baki ba a aikace ba wannan aikin banza ne ba gyaran da zaka kawo mu sai dai ku yi ta rikici ku yi ta zage zage wala ta'ibu bagayan ala ahliya kada ka nemi zalunci ga masu ita fa inna bagaya min fasadi anfusikum dan saboda zalunci yana daga cikin fasadin kanku wannan duka shi ya kawo mana wannan abubuwan da muke ciki wanda ke cikin wannan zamani ya san komai bai bukatar sharhi duk wani wanda zaka yi kokarin bayyana mishi cewa abin da yake kai kuskure ne kokarin da kake shi ka ci mutuncin shi ba ka bayyana gaskiyar ba in gaskiya kake so ba zawa zaka yi cikin mabiyan shi kai ta cin mutuncin shi ba samun shi zaka yi a gida ba wanda ya sani daga kai sai shi sai Allah ka tabbatar mishi da cewa wannan abin da shi ma cikin ladabi da mutuntawa da girmamawa yadda magabatan mu suke ba wai da nuna mishi cewa ba mummunan niyya akan wannan shi yasa ba a fahimtar juna walaysa yin bagi da tabibu an yi dawil marda bi ma yubri'uhum wa yumriduhu bai kamata ba ga wannan likita ya rika ma, marasa lahiya magani da abin da kuma shi zai cutar da shi ka zo cuta ce an kawo ta an kamar misalin cutar da ta kasance ana iya kwanta minanta ka zo baka sa gan ba baka dau matakin da zata hau kanka ba ka zo ka yi tiretan mara lahiya kuma amma kai kuma a ƙarshe cutar ta koma bisa kanka ina aka samu riba akan wannan kenan likita ya yi aikin banza ya ba su lahiya kuma cutar ta komo kan shi to haka ne malamin da ya ki gaskiya ya ce wai muridu fa innahu iza marida dan shi idan ya yi rishin lahiya ishtagala bi maradihi an mudawatihim zai shagarta da ba kan shi lahiya gami da tasu likita ya yi kokarin iya kokarin da yake kiyaye lahiyar shi dan ma ya ceto lahiyar sauran jama'a idan ya kwanta kuma hamar tashi zai yi ba tasu ba kenan an yi biyu babu walakin yan bagi an yarta misali nafsi sai ha ana so da farko ya nemi lahiya ga karan kanshi kenan malami da farko ya gyara kanshi kafin yayi da awar gyara al'umma li yaqawa biha ala ilajil marda dan ya samu karhi akan ba ma su wa'ancan marasa lahiyar wangakin su in yana jin karhin shi lahiyar shalau garas yake ya ajera marasa lahiya goma duka ya je ya yi tiretan su ba tare da ya ji gajiya ba amma in shi ma na wani zazzabi zazzabin shi bai da rishi bai da lahiya daga yama wasu bi uku shi ma zai je ya koma ya kwanta kenan haka ne misalin malamin da bai aiki da abin da yake abin nan shi ma yana da aibu a tare da shi na rishin aiki da abin da yake karanta yana hutowa ya kira su kan ayi kaza ayi kaza sun ce kai ma bakka yi a bar kaza a bar kaza tare da kai muke yi to mi zaka ce musu kenan ka gani ka zama mara lahiya kuma su ma rishin lahiyar ka ta sa tasun wacce ita ta karu ya ce falle kun amurkun fi ma tunkiruna ala ikhwanikum nazaran minkum li anfusikum nasihatan minkum li rabbikum ya kasance lamarin ku ga abin da kuke ma yan uwanku inkari duba ne ga kawunan kuma nasiha ne ga kanku dan Allah kasancewa dan Allah kake musu ba dan kawai ka bayyana musu cewa ka sani ba wa shafaqatan minkum ala ikhwanikum kana saboda tosaya ma yan uwanku ne su bar sabo wa an takunu ma azalika bi ubi anfusikum ku kasance kuna masu kallon aibun kanku a'ana minkum bi uyubi ghairikum kun yi kula da aibin ku zama da aibin waninku wa an yastafdima ba'dukum ba'dun nasiha bangaren ku su rika tsantsantar ma bangare nasiha wa an yataha wa an yahza indakum man bazala halakum wa qabila minkum yace kuma wanda ya karbe ta ya samu babban rabo daga cikin ku kuma ya amshe ta wa qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu umar yake cewa rahimallahu man ahada ilayya uyubi Allah jikan wanda ya nuna muna aibuna tuhibbuna an taqulu fayuhmalu lakum kuna so ku faɗi magana a amsa daga gare ku abin da yake nihi wanda ya ce wa na kai ai lahinka kaza lahinka kaza godiya ma yake addu'a yake mishi Allah ji kanshi dan da bai gaya mana ba zan gyara ba wasu da daga cikin salaf magabata idan a yaji an ci naman shi kyakkyawan wannan yake hadawa kyakkyawan kado da abu na kirki da yake ji ya je kai mishi ya ce wani na gode na ji an ce a guri majalisi kaza ka ce kaza ne lahina kaza ne lahina Allah maka albarka na gode kuma zan gyara kai da ka hwaɗi da nuhun cin mutuncin shi da zubda mishi daraja shi kuma ya ma abin kyakkyawa fasara cewa Allah maka albarka ka gyara mishi duk da kai ba wannan bace manhaka amma shi wannan kuma ya zama wa'azi ne kare ka kai mai yin giba yace wa in qila masalul ladzi qultum idan an hwaɗe irin abin da kuka haɗa ga dubtum sai ku yi hushi yace tajiduna ala nasu fi ma tunkiruna min umurihim kuna jin damuwa akan mutane gami da abin da kuke musu inkari na lamarin su wata atuna mislu zalika kuma kuna aikata irin wannan kin da kuke musu inkari afala tuhibuna an yu'khaza alaikum shin bakku so a dauki wannan abin daga gare ku in bakka so a dauka daga gare ka a ce malam wani mayi yake to ka kiyaye shi ittahimu ra'ayakum wa ra'ay ahli zamanikum ku kiyaye ku tuhumi ra'ayinku da ra'ayin mutanen zamaninku kana ta da'awar cewa mutanen zamani ba su ɗaukan wa'azi ba su kaza to kai kan tabbata a kanka kai in kana ɗauka wacce wata sabbatu qabla an takallamu ku yi tabbatar da abu kahin ku yi magana a kan shi wa ta'allamu qabla an ta'ammalu ku san abu kahin ku yi aiki a kan shi fa inna hibu ya ati zamanu yace saboda wani zamani zai zo yashtabihu fi ilhaqu bil batil wal batil ƙarya da gaskiya za su cakuɗe wa yakunu al ma'ruf fihi munkar abinda ke mai kyau shine zai zama na munkari wal munkar fihi ma'ruf wanda yake munkari shine zaka gani na kirki kamar zamanin da muke ciki zaga abin da yake na banza shi jama'a suka dare ma gindi shi suke ganin cewa shine na kirki makada da mawaka su ne mutanen kirki wanda ko ƙasa girmama su take tana ga cewa suna kawo dauro a cikin al'umma sama da malamai ba wani malamin da aka taɓa daga bakin cewa wannan malaman suna kawo dauri cikin al'umma wajen tarbiyyantar da jama'a amma a shekara sai a yi biki a kirayo mawaki a ce kana ba da dauri wajen gyaran al'umma alhali kuma akasin haka nan ne ƙarya ce ta koma ma'arufi munkari ya koma wannan ya ce fakan min mutaƙarribin ilallahi inna ma yubaiduhu so da yawa wanda ke neman kusanci ga Allah da abin da nisantar da shi da Allah yake wa mutahabbibin ilaihi bima bigiduhu alai kuma yana neman yarda Allah da abin da hushin Allah yake ƙara mishi ƙara Allah ta'ala Allah madaukin sarki ke cewa fa man zuyyida lahu su amali far'ahu hasana shin kamar misalin wanda aka munana mishi aikin shi aka kawata mishi mummunan aikin shi kuma yana ganin shi kyakkyawa mummunan aiki ne amma yana ganin shi kyakkyawa yan funafunai da mawaka duka suke da'awa ce suke yi dukansu suna kawo gyara ne nasiha ce suke ma al'umma wanda alhali kuma aka sun wannan ne wannan alkawalin ne da shaidan har sai da ya rantsuwa gaban Allah ya ce la uzayyinanna lahum sai na kawata musu aikin banza an kawata musu rika nuna musu cewa shine na kirki kuma su ɗauka a haka nan ibn al-jauzi ya kawo babe guda akan tablisi iblis abubuwa wanda iblis yake kawata ma mutane wanda Allah madaukin sarki ya tsine ma abun bayya da kirki bayya da daraja amma sai kaga ana hutawa da da'awar ana cewa da shi kuma ake nema a kawo gyara shin sahabbai da annabi annabi funafunai wajen karantar da al'umma kenan in ka ce da'awar ka kawo gyara da gyara al'umma to da qur'ani da hadisi ake yin shi ba da waka ba ya ce fa'alaikun bil wukufi inda shubuhat na hore ku da tsayawa akan shubuha hatta ya burzu lakum wadi halhaku bil bayyana har sai ya bayyana gare ku zahirin gaskiya da abin da ke mabayyane fa inna dakhila fi ma la ya'lam bi ghairi ilmin asim dan mai shiga cikin abin da bai da sani akan shi mai saban Allah ne wa man nazara lillahi nazara Allahu lahu duk wanda ke duba ga Allah to Allah ma zai dube shi alaikum bil qur'an na hore ku da riko da qur'ani fa atamu bihi ku yi koyi da shi wa ummu bihi kuma ku jagoranci mutane da shi wa alaikum bi talib asrul madin ina horon ku da duka wannan ubad yana aika ma yan uwan shi ne nasiha mai tsawon wannan na hore ku da neman asar na magabata fihi yake cewa walau annal ahbar da a ce malaman yahudawa ruhban da malaman nasaru lam yattaqu zawal maratib musu ji tsoron gushewar matsayinsu ba wa fasadu manzilatuhum da bacin matsayinsu bi iqamatul kitabi bi amalihim da tsaye da littahi da ayyukansu wata biyanihi da bayyana sai ce ma harrafuhu wala katamu ba za su harrafa juya shi ba kuma su ɓoye yahudawa san girma da san matsayi yasa suka juye littafin Allah suke faɗar abin da ba Allah ya faɗa ba to haka nan malaman mu suma idan suka kasance haka ba Allah yake gaban su ba darajar su da neman matsayi da neman al'umma su rika cewa malam wani masani ne malam wani malami ne idan har ya kasance haka ne kamar yadda annabi ya faɗa bannar da za su yi ta hi bannar da za a sa kura a saka ta cikin garken tumakai kuma shine abin da muke ciki yanzu wanda malamin da ka san cewa ya san abin da yake yi ba daidai ba ne ba saba ma Allah ne kin Allah ne amma da yake kanshi yake ma maslaha kanshi take koma har abada ba zai huto inkarin shi ba inda wannan hallaka ne walakin nahum yace sai dai su lamma khalaful kitaba bi amalihim da suka saba ma littahi da ayyukansu iltamasu an yakada qawmuhum amma sana'u sai suke ta nema su yaudar mutanen su gami da abin da suka aikata aikin su suke nema su samo ma gurbi a littafin Allah ba wai su samo hujja ba a cikin littafin Allah idan ku malami ya zama haka to ya hallaka ya zama na karatu da yake yi da bincike da yake dan ya karfafa ra'ayin shi dan ya tabbatar da abin da yake kai ba dan ya tabbatar da gaskiya ba ya ce mukhafata an yafsuru manazilahum dan kasu bata matsayinsu wa an yatabayyana linasi fasadum kada ya bayyana cewa wannan malaman banna ce suke yi yan coci raye-raye da suke yi da fasto a coci kokarin da suke yi sai su bayyana a cikin a yanzu haka a littafin su babu inda aka bayyana cewa wannan abun haramun ne to amma haka ne babu bayanin a ɓoye shi suka yi don saboda sun ga da su ake morewa kenan ba sun bari a bayyana shi ba ya ce fahar a nan gurin ne al'imam badruddin al'aini ya yi huce Allah mashi rahama a kan abin nan raddi ga nasaru idan zai musu raddi zai ɗauko asalin littafin nasa na asali yana da shi ba harrafaffe ba asalin littafin na littattafan nasu yana hardace da su zai kawo musu nassi wanda suka kawo ce ƙarya ce kuma da dalilai wannan da ka kawo nassin wane jirkita shi kuma ƙarya ce yake wanda ke asalin shine kaza fa harrafur kitaba bi tafsiri suka jirkita littafin Allah da tafsiri wa malam yastati'u tahrifahu abinda kuma ba za su iya jirkita shi ba katamuhu sai su boye shi suke bayyana ma kowa yanzu fastoci duk abinda suke sun isa a coci su to ce rawa da kaza da tsihuta tsiraicin mata haramun ne ba za su hada ba dan saboda da fastan ake yi tare da shi ake yi baya hada ba yace fasakatu an sane anfusihim ibqa'an alama nazilihim sai suka kyale gami da ayyukan karan kansu dan saboda wanzuwar matsayinsu wa sakatu an ma sana'a qaumu sai suka kyale gami da abin da mutanen su suke aikatawa musana'atan lahum dan aikin tare da su ake yi ana yin abin tare da su ba su wuto su bayyana gaskiya ba duk lokacin malami ya zamana aikin asha tare da shi ake yayi kadan ya huto ya ce jama'a abin nan ba daidai bane dan saboda hashi yana ciki wa qad akhadha Allahu misaqal ladzina utul kitab Allah ya dauki alƙawalin ahlul kitab la tubayyinahu lana cewa ku bayyana ma mutane wa la taktumunahu kada ku boye shi bal mala'u alaihi yace bar kawai sun cika mutane da shi wa rafaqu lahum fihi suka tausasa ma mutane cikin wannan littafin na Allah suke ta kawo musu sauki abinda Allah madaukin sarki bai faɗa ba yayi tsanantawa akan shi sai suke kyalewa kamar misalin wannan raye-raye da kaɗe-kaɗe da suke yi a cikin asalin littattafansu an haramta amma kuma su ba za su faɗa ba dan saboda tare da su ake yi tare da su ake aikatawa nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah maɗaukin sarki ya yi mana gafara shi wannan abinda zan mu karanta a cikin wannan littafi mai albarka ita ce muƙaddima ta al'imamu darimi mun ƙare a nan gurin don saboda muƙaddima ta ƙare yanzu kitabu ɗahara ne kuma ba muna nihin mun ƙare shi ga baki ɗaya ba mun maida shi hura a zama maida shi hura kafin wani lokacin da zan mu waiwaye shi in Allah ya tabbatar da abin kuma babban abin da muke guri a cikin shi shine zaburar da mu da karantar da mu akan sha'ani na neman ilimi kuma a rana ta insha Allahu ta'ala abin da zan musa madadin shi shine ta'alimi littafin ta'alimi rana ta kowa ya zo da shi ta'alimi ta'alimul muta'allim zan musa shi madadin shi tunda ba zai daukan mana lokaci ba mai yiwuwa cikin bakan cikin mu kare shi ga littafi ne yanda ko ina ana samun shi ina so ya kasance ran juma'a ya kasance kowa yana da shi a hannun shi kowa yana da shi a hannun shi Allah maɗaukin sarki ya taimaka mana tsarin da muke da na karantun littattafan wannan bayan muka gama ta'alimi kuma sai muƙaddima ta sunan ibn maja ta hau madadin shi muƙaddima shi ma kaɗai kenan muka mai da su hura a tsarin littattafan hadisi da muke tahiya bukhari da sunan abi daud a cikin aljami kutubus sitta aljami guda biyu da asunan guda hudu mafi girman aljami shine sayyid bukhari kin muslim ke bi mishi cikin as-sunan guda hudu mafi girman shi mafi wannan in shine sunan abi daud kenan mun sa as-sunan mafi girma a cikin aljami mun sa mafi girma wannan idan muka gama su idan mutum har yana fahimta ya ba su gaba ya hankalta to kuma sauran sai ya ba mu damar da kawai in muka sa su bin su ne kawai zammi sunan nasa'i sunan tirmizi dukkan su masail kin ne zan mutar da wanda anan mun hada da zance a kansu kenan ba su bukatar a wancan kawai in muka shiga sunan nasa'i da wannan takara ce kawai takara ce kawai zammi ta yi don saboda masail kin da an tattamana su in dai har mutum yana hankartar abin ba zai zama na ba sai an tsaya an maimaita abin ya wannan shine tsarin da muke shan tahiya kuma wannan magabata shi suke yi yake ci musu lokaci yan uwa kan mu tunani da ganin cewa wannan manyan littattafan ya ake yin su ake kaza dukkan su su ake gaban malamai kuma tsarin da ake bin su da malamai suke aza mutane a kansu ɗalibai a kansu tsari ne wanda zai sauƙaƙe ma mutum duk wanda yanzu muka yi wannan littattafan guda biyu ɗaya kai in kai ka fahimce shi da kyau sauran wannan duka bi ne wani abu ne wanda inda a ce gabanka da kai da malamin ne a shekara ɗaya sai ka yi ka sabke shi a shekara ɗaya sai ka gama don saboda hadisan da ke can dai nan su ne ake maimaita ko da an samu saɓanin lafazi mas'alar dai ita ce ake tattamana a can an shinhuɗa bayani a kanta nan ba a buƙatar shinhuɗa bayani kawai karantawa ne da bin su a sama-sama abin da muka faɗa na daidai cikin wannan littafi mai albarka Allah ya ba mu lada na kuskure Allah maɗaukin sarki ya yi mana gafara mawallafin shi alimamu darimi Allah maɗaukin sarki ya yi mishi gafara ya ji ƙanshi ya sadar mishi da ladan da muka karanta da aikin da zan yi da wannan abin da muka karanta kin sanin mu ne cewa darimi ba karamin littafi ba ne ba malamin ashabul kutubu sitta ne dukansu malamin bukhari ne malamin muslim ne muslim a cikin sahihin shi hadisan da daga darimi ya rawato su suna da yawa duk inda ka ji muslim ya ce haddasana abdurrahman darim abdullahi ibn abdurrahman darim shine kawai imamu darimi wannan hadisan da ya kawo sama da ɗari babban malamin shi ne da ya lazumce shi kenan darami ba karamin littafi ba ne shi yasa wasu suke ganin ma a cire sunan ibn maja a sahi cikin kutubu sitta sai dai kuma abinda malaman hadisi suka tai a kai an riga an wuce shi shi yasa ma a wajen karanta sun in zan mu zan mu gabatar da sunan darami akan sunan ibn maja duka wannan dogon guri ne wanda inda rai kuma da kai Allah ya tabbatar da karatun سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله